in ka yi imani da cewa Allah mai ji ne laisa ka mislihi shay'un huwa sami'ul basir kaga daga cikin siffofinsa akwai as-sami'u akwai al-basiru ko to in ka yi imani bi annahu sami'un cewa Allah mai ji ne fa innaka lalle kai saufa ta hatarizu da sannu za kai sauna an kulli qaulin daga faɗin duk wata magana ya gadi bulla da ke fusatar da Allah in ka san Allah na ji to kaga wannan zai sa haka ya sa wannan faɗin duk wata magana mai fusatar da Allah don ka san yana jin ka la'annaka ta'lamu domin kana sane annahu yasma'uka cewa yana jin ka to amma ka yadda da cewa innahu innahu huwa samiul ka yadda Allah mai ji ne amma duk abin da ka ga dama faɗi haka kaga wannan imanin matsafa na kai kaga imanin ka ragagge ne don da ka yadda yadda ta hakika ne cewa Allah na ji wasu maganganu da baka faɗe su ba muna tare fataka sha iqabahu sai ka ji tsoron azabar sa fa kullu qawlin duk wata magana ya kunu fihi ma'asiyatul lahi wanda sabon Allah take kasancewa ciki ne azza wa jalla fa sawfa tatahasha da sannu zaka kiyaye maganan nan inda ka yadda Allah mai ji ne la'annaka tuminu saboda kayi imani bi annahu sami'un cewa mai ji ne yana jin ka wa idza lam yahduth laka hadha al-iman hadha shay wa idza idan hadha shay wannan abin lam yahduth laka hadha al-iman bai haifan ma da wannan imanin ba in imanin da kai cewa Allah na ji bai sa ka kiyaye maganganunka ba to fa alam ka sani anna imanaka cewa imaninka da annan laha sami'un cewa Allah mai ji ne imanin naƙisun imani ne ragagge bila shakkin muna tare in dai ka yadda har cikin ƙoƙo zuciyarka Allah na ji to wannan imanin zai sa ka kame kanka daga faɗin duk maganganun da ke saba ma Allah da a saba ma Allah ko fusatar da Allah amma in ka yadda cewa Allah mai ji ne kuma wannan bai sa ka ja da ba duk abin da ka ga dama faɗi ya kai ya nuna imanin nan ragaggen imani ne wa idza amanta in kai imani bi anna Allah sami'un cewa Allah mai ji ne fallanta takallam ba za ka yi magana ba illa bima yurdiyu sai da abin da ke yadda da Allah wala siyama balle dot idza kunta in ka kasance takallamu kana magana ne mu'abbiran an shar'i kana mai fassara game da shari'a Allah ko maganganunka na duniya in dai ka yi imani har cikin ƙoƙon zuciyarka cewa Allah na ji to ko maganganun duniya ba za ka yadda ka yi kowace irin magana ba sai wadda Allah yadda da ita to bale duk in kana magana ne fassarar shari'a kila malami kake mai karantarwa ko mai fatawa ko mai wa'azi muna tare in ka yadda Allah na jinka kana ƙarya wurin wa'azi kana zuwa ka fassara au ba daidai ba ko ka yi mai tawili ka san ga yadda yake amma ka yi tawili don ya bada wata ma'ana wadda kake so kai ka cimma biyan bukatar ka duk wanda ya imani Allah na ji yana haka nan kaga ba ya yi ko wa huwa al-mufti shine mai yin fatawa wal muallim da kuma mai karantarwa fa inna hadha ashaddu wannan yafi tsanani ga biyar dokar Allah ga magana ta yi wallahu subhanahu wata'ala ya kula Allah tsarki da haka su tabbata gare shi yana cewa faman azlamu ai la ahada azlamu babu mafi zalunci mimma niftara alallahi kadhiban kamar wanda ya kirkira ƙarya jingina ma Allah yace Allah ya ce kaza alhali ya san ƙarya yake Allah bai ce haka nan ba li yudillan nasa don mi yawa Allah ƙarya domin ya batar da mutane bi gairi ilimi ba tare da ilimi ba shi kansa jahili ne inna allaha to waɗannan azzalumai ne to lalle Allah la yahdil qawmal zalimin bai shirye da mutane azzalumai fa inna hadha wannan jingina ma Allah abinda bai tabbata gare shi ba min azlami zulmi yana daga mafi girman zalunci domin wa Allah ƙarya kaga wa dan adam ƙarya bai yi girman wa Allah ƙarya ba tunda girman dan adam ba ɗaya yake da Allah ba wale haza ƙala saboda haka Allah ya ce inna Allah la yahdil qawmal zalimin lalle Allah bai shirye da mutane azzalumai haza min uqubati wannan yana cikin azabar man yufti wanda ke yin fatawa bila ilmin ba tare da ilimi ba irin mallaman ga na siyasa kila cibbu haka wa wani babba sai ka roƙi alfarma ya zo ya neman mari ma rediyo a saka don a rinka jin muryarka shi kenan ko mutum ya hare ya haye kujera ana mai fatawa yana amsawa kuma ya san bai da ilimi ya kamar lamin cibbu nan akwai wani mai amsa fatawa garin gada an ka rubuto mai game da Allah na sama sai ya ce ba a cewa Allah na sama Allah na ko'ina ba a wa Allah makani sati mai zowa sati sati aka shirin fatawa sati mai zowa sai wani ya rubuto ya ce to ai mai risala eh eh eh ni dai a maganar take ko ya ce mai risala ya ce Allah na sama eh eh ƙur'ani ya tabbatar da Allah na sama sai ya ce to baka sanar da sala ta girme ƙur'ani ba kun fatawa ya kai amma risala gare ta girme mu ƙur'ani ga hakika ni wanga ba ma almajiri na ba to ka gani kun fatawa ya kai akwai mallamai cikin masu fatawa amma yanzu na bajji ne an bassawo shi kila gwamnatinsu ta ƙare na yi imani ko iziya bai karanta ba amma fatawa ya kai kuma cikin rediyo to ga aka yin fatawan nan kaga abin ya koma shigantaka ɗai to ina yake yace wa hadha min uqubati man yufti bila ilmi wannan yana cikin azabar wanda ke yin fatawa ba da ilimi ba annahu la yuhda cewa ba a shiryar da shi li'annahu zalimun saboda azzalimi ne Allah ya tsare mu fahadharun ya akhil muslim don haka kai sawana ya kai dan uwana musulmi an ta kula kaulan dagga ka wadi wata magana la yurdillah wanda ba ta yadda da Allah sawa'un dada daidai yake qultahu Allah ka fade ta ne ga Allah aw ala gairi hadal waje ko ko ka fade ta ne ba akan wannan fuska ba duk maganar da ka san babu yadda Allah cikin ta kama kanka da gare ta wa samaratul imani shi kuma fa'idar imani bi anna Allah basirin cewa Allah mai gani ne wa huwa sami'ul basir ko Allah mai ji ne kuma mai gani to fa'idar imani cewa Allah mai gani ne Allah taf'ala shay'an shi ko abin da yake fa'idan tarwa inda ya kai da Allah na gani Allah taf'ala shay'an kakka aikata komi ya gadi bullah da ke fusatar da Allah domin yana ganin ka la'annaka ta'lamu domin kana sane annaka cewa kai law nazarta da za ka yi dubi nazaratan muharramatan dubi wanda anka haramta irin dubin nan da Allah ke kira kha'inatul a'yuni ya'lamu kha'inatul kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah yana sani da yaudar idanu me yayi kha'inatul a'yuni ina karatu haka sai in kyakyace ka in dan dibe ga in kauda huskata shine kaga kai da an kawo irin wannan dubi baka sani ba amma Allah ya sani muna tare la'annaka ta'lamu saboda kana sane annaka cewa kai lau nazarta da kayi dubi nazartan muharramatan dubi wanda a haramtacce la yafhamun nasu mutane ba su fahimta annaha nazartan muharrama cewa dubi ne haramta mutane ba san kaya ba fa inna Allah ta'ala amma Allah madaukakin sarki ya raha da nazara ya ga wannan dubin da kai muna tare wa ya'lamu ma fi qalbi kuma ya san abin da a cikin zuciyarka kamar yadda yake cewa ya alamu kha'inatul ayun yana sane da ha'inci na idanu yaudarar idanu wa ma tukhfi sudur duk abinda zukata sun ka boye abinda ka boye can cikin zuciyarka Allah ya sani idan don haka lokacin nan amanta amanta eh idza amanta bi hadha idan kai imani da wannan la yumkinu bayyuwa an taf'ala fi'lan ka aikata kowane irin aiki la yardahu abadan da Allah bai yarda da shi ba har abada istahi min Allah ka ji kunyar Allah kama tastahi kamar yadda kake jin kunya mai a karbin nasu ilayka mafi kusancin mutane zuwa gare ka wa ashaddin kaga mai mai mai wayo mai sauran imani in zai saba ma Allah ta yaya kai wani wuri inda ba a san shi ba yau sabo ne ya dawo in ka ga mutum ya tsaya inda an ka san shi yana saba ma Allah to alama zuciya ce ta mutu kalla bar rana ala qulubin ma kanu yaksubun komi bai gudu amma wanda adda sauran imani wani wuri yaka zuwa inda babu mai wanda babu wanda ya san shi to saboda duk wanda an mutumin kirki to ana jin nauyi nai baka son ya gane ka kana sabon Allah muna tare shine yace to ka ji kunyar Allah kamar yadda kake jin kunya mafi kusancin mutane zuwa gare ka wa ashaddihim ta'ziman minka kuma mafi tsananin su ga girmama gare ka mutumin da kai kowa girmamawa ka san baka sun ya gane ka cikin mummunan hali ko to yadda kake jin kunya wani babban mutum wanda kake ganin girma ne baka sun ya gane kana sabon Allah to ka ji kunyar Allah yayin da haka nan idan to lokacin nan idza amanna bi anna Allah basirun in dai mun yi imani cewa Allah mai gani ne fa sawfa natahasha to da sannu za mu kiyayi kullu fi'ilin aikata kowane irin aiki ya kunu sababan da yake kasancewa sababiya liganibillahi ta'ala ga hushin Allah in mun tabbatar da Allah mai gani ne to wannan zai hana mu aikata duk abin da mun kasan Allah zai hushi da mu wa illa in ko ba haka ba fa inna imanana zalika imanin mu da cewa Allah mai gani ne na kisan imani ne na kasashe bai kammala ba lau anna ahadan da a ce wani ashara bi uzbu'ihi zai yi ishara da yatsansa ishara da yatsa yanzu misali kamar ema wani haka kaga duk wanda kai ne noce bai gani ba ai shi wanda ne wa ishara dai ana ishara da yatsa ko to ina yake au shafatahu ko yayi ishara au shafati ko yayi ishara da lebunsa irin ana yi ko ba a yi duk wanda ba kallo na ya kai ba a yi kaga bai gani ba au bi ainihi ko ko ya ishara da ijiyarsa ya kashe mai ido irin wanda makirai ka yi au bi ra'asi ko ko da kai ne ya ishara da kai la'amrin muharramin ga wani al'amari wanda a haramtacce fannasu alladhina hawla mutanen da an zagaye ne la ya'lamuna an ba su sanin wannan ishara duka da yayi wanda yawa dai wanda ka gani ne shi ya gani sauran mutane ba su gani lakin Allah ta'ala ya sai dai Allah yana gani ne Allah ya ganshi ko bai ganshi ba to fali hadar hadha to wannan yayi sawana man yu'minu bihi duk wanda ya imani da cewa Allah mai gani ne shi ya saunayyan haka nan tunda ya san ko mutane ba su ganshi ba Allah yana gani ne walau annana nu'minu da a ce mun yi imani bi ma taqatadi asma'ullahi da abin da sunayen Allah ke hukunta shi wasu fati da siffofi ne kowane suna yana da abin da yake hukuntawa an ka ce ar-rahman kaga yana hukunta Allah mai rahama ne ar-rahim yana hukunta Allah mai jinƙai ne ar-razzaqu yana hukunta Allah mai arzitawa ne to in ka yadda Allah mai arzitawa ne kana zuwa duki-duki gidajen wasu mutane kuma sai ka tasan mai kawai in kana neman arziki ina fatar sai ka taya cikin dare ka roƙi Allah Allah ka arzita ne hido da ka arzita dangote ya Allah kuɗi waɗanda na hina dangote a duka son ka bani Allah ba komi na ba gare ka ya hima shi yasa wani mallami ya ce ka rinka tashi cikin dare kana roƙon Allah sai ya wadatar da kai daga roƙon mutane da rana duk wanda ke roƙon Allah da daddare to Allah zai wadatar da shi daga roƙon mutane da rana amma wanda bai roƙon Allah da dare dole da rana ya ce roƙi wani Allah to Allah shirye da mu ya tsare mu daga roƙo wani Allah to ina yake ina yake walau annana numinu da a ce mun ni imani bi ma ta qatadi asma'ullahi da abinda sunayen Allah ke hukunta shi wasu fati da siffofinsa lawajatta al-istiqama da ka samu istiqama kamilatan fiya kammalalla gare mu fallahul musta'an Allah shine wanda ake neman taimakonsa ashe duk tangardar da ake samu gare mu saboda bamu sunayen Allah mun san su kawai mun san ma'anarsu amma bamu hukunta ga abin da suke hukuntarwa bamu tabbatar da abin da suke hukuntarwa ga hakikani ba qauluhu fadar mai littafi ibnu taymiya da yace fala yanfauna anhu su ahlus sunna wal jamaa ba su korewa anhu daga Allah ma wasu biyu nafsu duk abin da ya siffanta kai ne da shi wala ya harifu na alkalin kun ba su jirkitar da maganganu amma wadda i daga wuraren da an ka aza su ahli sunna ba su haka nan to ga sharhi nan qauluhu fada ta da yace fala yanfauna anhu ahli sunna ba su kore ma Allah ma wasu biyu nafsu abin da ya siffanta kai ne da shi ai la yanfi ahli sunna wal jamaa ahli sunna wal jamaa ba su korewa anillahi daga Allah ma wasu biyu nafsu abin da ya siffanta kai ne da shi la'annahun saboda su ahalis sunna muttabi'una linnasu masu biyar nasi ne nafiyan ga korewa wa isbatin da tabbatarwa duk abin da nasi ya tabbatar suna tabbatar da shi duk abin da nasi ya kore suna kore shi fa kullu ma wasafa Allah bi nafsu duk abinda Allah ya siffanta kansa da shi yuthbitunahu suna tabbatar da shi Allah hakikati akan yadda yake ba tare sun yi tawili ko tashbihi ko ta'dili ko tahrifi ba fala yanfauna anillahi ba su kore ma Allah ma wasafa bi nafsu abinda ya siffanta kai ne da shi sawa'un daidai yake kana min sifatin zatiya abin nan da Allah ya siffanta kai ne ya zan cikin siffofi na zati awul fi'iliya ko ko siffofi na aiki awul khabariya ko ko siffofi ma na waɗanda an ka ba da labarinsu wasifatun zaciya to ga sunan yanzu kaga Allah yana da siffofi kala biyu akwai sifatun zaciya akwai sifatun fi'iliya to zai yi bayaninsu wasifatun zaciya siffofi na zati kal hayati kamar rayuwa wal qudratu da iko wal ilmu da wal ilmi da ilimi wa ma ashba zalika da abin da ya kama da haka kamar kudura kamar irada da sauransu watan qasimu su sifatun zatiya suna kakkasuwa ila zatiya ma'anawiyya wa zatiya khabariya ya shiga wani rango kuma su sifatun zati kuma sun kasu kashi biyu akwai sifatun zatiya ma'anawiyya na ma'ana akwai sifatun zatiya khabariya siffofi na zati amma na labari labari an ka bamu in banda an ka bamu labari bamu iya gano Allah na da su wacce ce sifatun zatiya khabariya wahiyar lati musammaha ita ce abubuwan da an ka ambata ga Allah a ba'adun lana su ma ba'alinmu ne wa ajza'un kuma yanki-yanki ne namu siffofi waɗanda hannu bayan Allah muna da irinsu muna tare su ne sifatun zatiya khabariya in bancin da Allah yanzu ko Allah bai haɗi ba ai kasan dai Allah yana da rai madalla to kaga wannan ma'aniya ce khabariya siffofi na zatin ubangiji waɗanda in bancin da Allah ya ba da labari baka kaddara yana in bancin da Allah ce yana da hannu kana ɗauka Allah na da hannu in bancin da Allah ce yana da fuska kana ɗauka Allah na da fuska in bancin da ce yana da idanu yana da yatsu waɗannan duk kaga baka ɗauka ya amma ko bai ce ba ka san yana da rai ko bai ce ba ka san Allah yana da ilimi ko bai ce ba ka san Allah yana da iko madalla to siffofi na zaci na khabariya wahiyar lati musamma shi su ne waɗanda abin ambatunta a ba'adun lana sashinmu ne wa ajza'un da kuma yanki namu waɗanda mu ma halittunsu muna da irinsu kalle da kamar hannu walwaje da fuska wal'aina da idanu fa hadhihi yusammi hal ulama waɗannan irin siffofin malamai na kiransu zatiyatun khabariya siffofi ne na zatin Ubangiji amma na labari. Me zamansu na labari, zati yato me zamansu siffofi na zati, la'anna halatan fasilu domin ba su rarrabuwa da Allah, Allah na da su, wallan ya zalillahu, Allah bai gushe ba, walla ya zala kuma ba zai gushe ba mutta siffan biha yana mai siffantuwa da waɗannan siffofin, shi yasa ake kiran siffofi na zati. khabariya to ana kiransu kuma na labari la'annaha mulqatun bil khabar saboda mun hadu da waɗannan siffofin ne ta hanyar labari sai da an ka bamu labari mun ka san Allah na da su fal aqalu hankali la yadullu ala zalika baya nuni akan haka falawla anna Allah akhbarna ba don Allah ya bamu labari anna lahu yadan cewa yana da hannu ba ma alimna bi zalika ba mu sanin cewa Allah na da hannu muna tare lakin nahu akhbarna bi zalika sai dai Allah ya bamu labari cewa yana da hannu mun yadda yace yadullahi fawqa aydihim bi khilafi ma'rifatina sabanin sanin mu bi sifatil ilmi da sifar ilmi ko Allah bai hudu yana da ilimi kasan Allah na da ilimi ko bai hudu yana da iko ba kasan yana da iko wasam'i da jiwal basar da gani fa inna hadha nudriku wannan duk muna riskuwa ta bi uqulina da hankulan mu ma adalalatus sam'i tare da dalili na wanda mun ka jiya na shari'a la hadha naqulu fi mithla hadhihi sifati saboda haka muke cewa ga kwatancin waɗannan siffofi aliye da hannu walwaje da fuska wa ma ashbaha da abin da ya kama da su muna cewa innaha zatiyatun khabariya waɗannan siffofi ne na zatin ubangiji na labari wayan sun ka zo mun ta hanyar labari ba mu san yana da su ba sai da an ka faɗa muna wala naqulu amma ba mu cewa yadda wasu muka cewa ajza'un wa ab'adun wasu suna kiran waɗannan siffofin waɗanda Allah ya tarayya su da mu Allah na da su ma muna da su suna kiran su ajza'un juz'i juz'i wa ab'adun da kuma ba'adi bal natahasha hadha la zamu kiyaye wannan lafazin lakin musamma lana sai dai abin ambaton su gare mu ajza'un yanki ne namu ab'adun kuma ba'adi ne na jikin mu la'annal juz'a wal ba'd domin juz'i da kuma ba'adi ma jazan fisaluhu anil kulli shine duk abin da ya halatta raba shi da kingin gangan jiki muna tare farabbu ta'ala ubangiji madaukaki la yutasawwar ba a suranta anna shay'an min hadhihi sifa cewa wani abu na waɗannan siffofi allati wasu biya nafsa wanda ya siffanta kansa da shi kalle da kamar hannu an tazula abadan akwai lokacin da hannu ne ke iya gushewa ko akwai lokacin da ƙafa take iya goye ko akwai sanda fuska take iya gushewa har abada la'annahu mawsufun biha domin Allah an siffanta shi da waɗannan siffofin ne azlan tun azal wa abadan kuma za su ci gaba da zama siffofi na ilal abadi amma dan adam yau kun kai hadari ana iya yanke ma hannu ko kafa ina fatar kun fahimta to wala hadha la naqulu saboda haka ba za mu ce innaha abadun wa ajza'un cewa waɗannan siffofin ba'adi ne na siffofinmu ko ko yanki ne na siffofinmu ba wasifatul fi'iliya su ko siffofi na aiki hiyal muta'alliqatu bi mashi'ati su ne duk siffofin da na rataye da mashi'a ta ubangiji in sha'a fa'alaha in ya so ya aikata su wa in sha'a lam yaf'ala in ya so ya ba aikata su kamar kudura kamar irada da abin da ya kama da haka wa kan zakarna mu ambata anna hadhihi sifatul fi'iliya cewa waɗannan siffofi na aiki min ha ma ya kunu lahu sabon cikinsu akwai waɗanda adda sababi wa min ha ma laysa lahu sabon kuma cikinsu akwai waɗanda ba su da sababi wa min ha ma ya kunu zatiyan sannan cikinsu kuma akwai waɗanda an na zati fi'iliyan na fi'ili wannan ya kamata mu tsaya wallahi harifuna al-kalima amma wadi'i to to Allah ya saka mana mu duka amma dai a zanka daddakawa daga nan ana karatu a wata guda ana karatu ba mai towa ya ce kalma kaza ta karanga ko wuri kaza kai kasan ba a daddaka ba tunda ba ku ne kowa basira ba to daga nan karatu ɗaya aka yi zuwa babu tambaya to kasan yi ɗaya na aka yi dole duk wanda ya daddaka wani wuri ya karangahe mai ko wata jumla ya kasa fahimta ta to duk babu wannan duk kowa ya fahimta kowa bai fahimta ba dai to Allah ya sawa ga shi yasa ga kun yi karatu mai amma hayo ba ku zama mallamai ba